بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 25 ga watan Jumadal Akhirah hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da sha biyar ga watan oktoba 1998 a shekul muhaddis al'allamatun nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani wa hafizahullahu ya ce wa ya kuma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa laisa minna man lam yataghanna bil qur'ani duk wanda baya rera karatun alkur'ani ba ruwanmu da shi ba mu ba shi ba shi cikin tawagar mu mu su manzan Allah al'umman musulunci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama muna karatu ne a ƙarƙashin tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha a ƙarƙashin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha ma'ana ba wai karatun alkur'ani ba amma kana karanta haruffan shi daidai to ba kuma karanta haruffan shi daidai ba kana rera muryar shi kana rera muryarka da shi wannan ya shafi matashi ko mace ko namiji ko dattijan malami ko kai ne babban malami in ka tashi yin kira'a lallai ka gyara muryarka domin manyan malamai suna ganin su manyan malamai ne wai akwai wasu abubuwa da ma kamar ba dole su su yi ba a'a dole ne ko kai ne uban uban malamai baki ɗaya sarkin malamai shugaban malamai lallai in ka tashi kira'a sai ka gyara murya ka kayi kira'a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta wannan kuma ya danganci kwarewa kowa da irin kwarewar shi kowa da zaƙin muryar shi ba lallai ne sai zaƙin muryar ka ya kai irin zaƙin muryar wani ba to sa'an nan kuma malamai suka ce yana daga cikin bid'a kwaikwayon muryoyin wasu da wasu suke yi ma'ana ka ce kira'aka za ka ɗauki muryar ali abdullahi jabir ko huzaifi ko wani malami malamai suka ce wannan bid'a ne ka duba littafin bid'ul qurra'i na ainihin ashekh bakar abu zaidin wannan bid'a ne ka yi taka muryar ka bar muryar huzaifi ka bar muryar jabir in ya zan kana kira'a sai ya zama muryar ka daidai da ta wane kenan amma kawai ka ce lalle za ka rinka sanya kaset ɗin wane don kana son ka zama muryar shi kawai kake ɗauka da an ji ka shi aka ji to wannan kuma bid'a ne ga kuma littafi akalla ka ji an gaya maka kwaya ɗaya ka je ka duba shi Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi wal Hakim da al-Imam al-Hakim wa sahahahu kuma al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu adh-Dhahabi al-Imam adh-Dhahabi yayi muwafaqa da Hakim tanbihun al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahu Allah yace ga fadakarwa hadha hadith Abi Hurairah Abi Dawud hadha Ibn al-Asir fi Jami' al-Usul lil-Bukhari عذا حديث أبي داود هذا ابن الأثير في جامع الأصول للبخاري wannan hadisi da albani ya ce abu dauda da hakim suka ruwaito shi ko to al'imamu ibn al-asir sai ya danganta wannan hadisi ga bukhari a cikin littafin shi mai suna jami'ul usul littafin jami'ul usul yanzu an buga shi mujalladi goma sha bakwai ne littafi ne ƙato yadda kaga kwatankwacin surar riyadu salihina haka yake to amma shi ya fi riyadu salihina kamar yadda ka ji mujalladi goma sha bakwai aka buga shi a sheikh abdulkadir al-arnaut ya yi ta hakikin shi da shi da a sheikh shu'aib al-arnaut kamar yadda za mu zo za mu yi ƙarin bayani akai insha Allah ba da daɗewa ɗin nan ba to wannan littafin da ibn al-asir ya zo ibn al-asir babban malamin hadisi ne daga cikin malaman lugal arabiya in ba manta ba shine littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith na taba kawo bayani akan haka kuma malamin tarihi ne daga cikin malaman hadisi yana da littafi usudul ghaba fi ma'rifati sahaba ma'ana dangane da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta babban littafi yana tarihi yana ware su wane ne sahabbai su wane ba sahabbai bane tabi'ai ne wasu malamai ne suka yi kuskure suka saka su cikin sahabbai su wane kuma sahabbai ne amma wasu malamai sun yi kuskure sun saka su a cikin tabi'ai babban littafi ne to shi wannan al-Imam Ibn al-Asir sai ya zo yi littafi yadda kaga tsarin Riyadus Salihina amma yana yana takhriji kwatankwacin da yadda kaga yadda Imam Nawawi yake a cikin Riyadus Salihina to shine sai aka samu waɗannan malamai Al-Sheikh Abdul Qadir Al-Arnaut da Al-Sheikh Shu'aib Al-Arnaut kamar yadda kaji duk inda kaji an ce Al-Arnaut ana nufin Albani kenan domin Arnaut Albania kenan sunan ƙasar Albania to da turanci ne ake ce mata albania amma da larabci laraba suna ce mata arnaut ne kamar yadda da turanci za ka ce morocco da larabci kuma sai ka ce almaghrib da turanci sai ka ce algeria da larabci kuma sai ka ce jazair a sheikh abubakar jabir aljazairi ai mutumin ƙasar algeria ne mun fahimci wannan da kyau ko to haka a albania ita ce arnaut to shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai zan in zai rubuta sunan sai rubuta Muhammad Nasiruddin sai sa Al-Albani su kuma sai su sa Abdul Qadir Al-Arnaut wannan kuma Shu'aib Al-Arnaut almajiran shi ne amma a da yan ɗariƙa ne kuma mabiya mazhabi na Hanafiya sai suka tuba suka kama addinin musulunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi sai suka zo suka koyi karatun hadisi a wurin Ashekul Allamatul Albani to sai suka ci da zuci ba su kware sun zama ƙwararrun malamai ba kuma sai suka yi wa albani tawaye sai suka koma su ma wai sun zama manyan malamai sai suka koma suna kwafo tahrijat irin ayyuka da albani yake game da hadisai sai su je suna akan wasu littafai amma saboda girman kai sai su ki bayyana cewa sun kwafo ne daga wurin albani shi yasa za ga albani yana yawan kuka akan irin wannan abu da suke mishi misali sun yi mishi haka akan ainihin littafin zadul ma'ad na al-imam ibn al-qayyim mafi yawanci suna ɗaukowa daga albani ne amma ɗan banzan girman kai sai ya hana musu su buɗe baki su ce wannan magana a duba sun ɗauko daga littafin albani ne wannan kuma girman kai ne a cikin ilimi wanda daga baya ne ya samu ɗalibai wai kana kyamar a ce wai wane malamin ka ne saboda ka rena shi ko saboda kaga yana da bakin jini ko saboda kaga jama'a na kyamar shi wai kana kyamar ka ce malamin ka ne kyamar haka sai ta sa ka ɓoye sunan shi sai Allah kai ma sai ya ɓoye sunan ka duk yadda za ka yi sai kaga Allah ya ki bayyana sunan ka malaman da duk yadda suka kai tsakaninsu da malamin su sai sun yi furici da cewa malam wane malami na ne ka dubi irin yadda al'imamu subki yake da shi da ibnu taimiya da yadda yake da irin su imamu zahabi subki ɗan ɗariƙa ne sufi ne ash'ari ne a wajen aƙida wajen ainihin tamassuki da mazhabi kuma shafi'i ne tare da cewa yakan bar shafi'yancin wataran amma duk da ɗariƙancin shi ya je ya kwanta gaban imamu zahabi imamu zahabi salafi ne ya koyar da shi karatu duk inda ya zo ko da zai yi wa imamu zahabi raddi akan wata magana sai ya ce al'imamu zahabi babban malaminmu kaza kaza sai ya kambama shi ya girmama shi ya danganta kan shi gare shi cewa shi almajirin shi ne in ya so kuma sai ya mishi raddi akan abin da zai yi dan Allah bai adalci ta wannan wajen ba to amma yanzu girman kai sai ya samu mutane to shine su su waɗannan shu'aibul arnaut yau zaka ga babban misali akan haka duk sanda ka rudi kanka kana karatu a gaban ƙwararren malami kai ma ka janye wai ka zama malami wallahi sai ka je ana ganin ka ta baya ka haƙura ibnul qayyim ya ce ina ji ina gani na yi karatu na yi karatu na yi karatu wurin ibnu taimiya ya ce amma wallahi na kasa haƙura daga halartar makarantar sai da ibnu taimiya ya rasu ibnul qayyim da zunzurutun ɗan bid'a ne domin haka ya faɗa a cikin alkafiyatu shafiya ya ce ba wanda ya san bid'a sai shi ibn al-qayyim da ire-irensu waɗanda sun yi ta sun sha ta sun fita ya ce amma Allah ya taimake shi ya kwace shi da izinin Allah a hannun ibn taymiya ya ce don haka bai rabu da ibn taymiya ba har sai da ibn taymiya ya rasu duk inda kana karanta cikin at-tibbun nabawi ko wani littafi nashi sai ka ji yana cewa qala shaykhuna shaykhul islami ahmadu ibnu abdul halimi ibn taymiya qaddasa Allahu ruhahu in kana karantawa cikin littafan shi zaka je yana furuci da haka ka duba malam abdurrahman ibn al-qasim almajirin imam malik mun kawo takaitaccen tarihin shi har sai da ya kai imam malik ya ce kai ka tashi ka koma garin ku ka je ka ci gaba da karantar da mutane addini ya yi karatu gaban imam malik tun yana saurayi har shi kanshi ya waye gari shi kanshi ya zama wani ɗan ƙaramin maliku fa amma ya iya bar makarantar saboda me yana ganin bai wadatu daga ilimin imamu maliku ba to amma yanzu ya ga mutum ya fara zuwa makaranta kwana ɗaya biyu wai ya gane bakin zaren shi ma wai sai je wai shi kenan wai zai malanta da haka to abin da ya faru musu kenan to shine shi yanzu albani zai wannan matsala tana da matukar muhimmanci kamar yadda na fara tattaunawa jiya cewa wannan wuri na daga cikin wurare masu matukar muhimmanci a sifatu sala kuma na daga cikin wurare masu hadari don in baka iya gane yadda zaka fuskantar da wurin ba sai ka je kai wata mummunar fahimta don haka wa billahi tawfik albani dai ya ce wannan hadisi na abi dauda الإمام ابن الأثير أتكل لتافن شي جامع الأصول يا دنغن تاشي للبخاري ياتي بخاري نيروي توشي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دقى حديث أبي هريرة الله يقارى مش يردا فألق عليه الأستاذ الأخ عبد القادر أرناؤوب ياتي سي babban malami dan uwa kaga a shekul allamatul albani ko sai kauda abin da ke tsakaninsu ya girmama shi ɗalibin shi ne amma sai ya ce al-ustaz ai ustaziya ita ce kaiwa matuƙa wajen ilimi kenan dan in aka ce ustazu musamman ko a zamanin da malamin da kaji ana cewa al ustaz wato ya kai ya kawo ne kamar su al-imamu abu ishaq al-isra'i sai kaji an ce al-imamu ustazu a zamanin yanzu in kaji an ce mutum ustazu a ilmance ba irin wannan waɗanda masu izgilanci wa addini suke ba in kaji an ce ustazu to professor kenan profesa shi yake cewa al'ustazu in bai cika profesa ba ko profesa ne nan gaba zai zama ko rabin profesa ko visitin profesa sai ka ji ana cewa ustazul masa'id bai cika ba tukuna visitin profesa ne amma cikakken profesa sai a ce al'ustazu to tare da cewa abdulkadir al'arnaud da shi da ainihin shu'aib al-arnaud da shi kanshi albani da irin su jaza'iri da su bin ba dukkan su ba karatun zamani suka yi ba don haka duk wanda kaji an ce ustazu sai dai an faɗa ne dan a kai shi wannan matsayin amma ba su da certificate ai karatu ne suka yi na soro wanda kuma wannan haƙiƙani kamar da kullum muke ishara haqqan shine karatu na gaskiya to yace sai al-ustazul akh babban malami dan uwa abdul qadir arnaud wa man yu'awinuhu da wanda yake taimaka mishi akan ta'aliqin wannan littafi Jami'ul Usul sai yayi ta'aliqi fa qalu ga abin da suka ce a cikin mujalladi na biyu shafi na 457 suka ce wa qad ab'ada al-albani nuj'ata fi kitabihi sifati salati nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suka zo kan wannan hadisi kun ga wannan hadisi ai albani ya ce abu dauda da hakim suka ruwaito shi ko to waɗannan malamai da suka zo cikin littafinsu don Allah idan da za su yi adalci tun daga su ga albani ɗin me kamata sai su je su ala gafarta malam mun ga kayi kaza ko ai malamin ka malamin ka ne al-Imam Tirmidhi har ya rubuta sunan Tirmidhi in hadisi ya kakare mai sai je tsuguna gaban Imam Bukhari ala gafarta malam hadisi kaza yaya aka ya inganta ko bai inganta ba in Bukhari ya bashi fatawa shikenan al-Fatiha kenan an karke karatu kuma sai zo yace wa sa'altu Muhammad ibn Isma'ila na tambayi Muhammad dan Isma'ila ma ya ce kaza magana ta kare kenan har Imam Tirmidhi ya rubuta Tirmidhi bai wadatu daga ilimin malamin shi Bukhari ba to me ya hana da sai su je su ala gafarta malam wannan hadisi mun gan shi Bukhari ya ruwaito amma mun ga asibati salatu kuma kai din nan ka ce Abu Dauda ya ruwaito kuma ku malamai ko karantar da mu cewa in Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi to laifi ne wani malami ya ketare su ya je ya faɗi wani malamin to yaya kuma ka saba don Allah ba sai bayani ba to amma kawai sai suka zo cikin nasu ta'alikin wai su ma sun zama manyan malamai wai za su tona asirin shi a duniyar ilimi a ce to gashi ma kun ga ga hadisi a cikin Bukhari amma koma ya ce Abu Dauda kun ga ma ashe bai ma kware ba ma to shine sai suka zo shine malam yace sai suka ce wa qad ab'ada al-albani nuj'ata haqiqa ash-shaykh al-albani ya tunkuda ka'ida ma'ana ya nesantar da ka'ida daga yadda take a cikin littafin shi sifatu salati shafi na 106 fa azahu ila abi dauda sai danganta wannan hadisi ga abi dauda kun gane maganar da suke yi wannan hadisi ibn al-asir ya ce bukhari ya ruwaito shi da suka zo ta alike sai suka ce to kun gani ko ga babban malami ibn al-asir ya ce bukhari ya ruwaito shi shi ko albani sai ya dauki ka'ida ya tunkuɗe ta daga yadda take madadin shi ma ya ce bukhari sai ya ce abu dawuda to sai shi albani ya nashi ta'aliqin sai ya ce yushirani to kun ga ka'ida kenan yanzu da da baka suka same suka yi mishi bayani sai ya musu wannan nasihar ko sai a gyara ko to tunda suka buga suka yada don Allah shi ya kamata ya je ya same su shi ma sai ya buga ya yada to daga nan nake son duk wanda yake nan yake saurare na da duk wanda zai saurare ni a kasar ya karkada kunnen shi yanzu ya ji da kyau ana cewa ana ji na a cikin kaset ne wa 'yan kungiyar izala da sauran wasu 'yan ɗariƙu da makamantansu raddi wai me yasa ban same su ba to wannan ita ce dalili shine dalilin da ban same su ba su ma ba samu na suke su min nasiha ba sai dai in ji kawai a masallacin juma'a ko kuma a wani wuri suna babbaki to tunda suka yi haka to sai a fito sai a yi haka a yadda suka fasa a jama'a din nan sai a fasa ta a jama'a da samu na suka yi ni da su an ce ka ce kaza sai ni bayani sai mu tattake ni da su amma babu wani malamin izala kakaf wanda ya taba samu na ya ce ga kaza da muke fahimta daidai ne ko ba daidai ba ne sai malami kwaya ɗaya shine malam ahmad kauru shine zai same ni akan matsala kaza mu tattauna kan matsala kaza in ba shi ba na ƙetare maka babu ko kwaya ɗaya sai dai ka ji su suna babbaki ku yi hankali ga wata aƙida ta fito ga wani kaza ya fito ku da kuka iya faɗa da yan ɗariƙa me kasa ku same mu mu ku tunkare mu inda da gaske kuke jama'a mun fahimta ko to don haka duk abin da ka ji mun ce a kansu tafi ka bincike su amma kar ka zo kai mana nasiha don Allah a daina faɗe tunda abu ne na cikin gida ba abu ne na cikin gida ba gaskiya akwai bambanci tsakanin manhajin mu fa da manhajin kungiyar izala ya kamata kowa ya fahimta an kana ganin da ɗaya ne akwai bambanci manhajin mu na salafiyanci ne manhajin salafiyanci ya saba wa manhaji na kungiyancin izala gaskiya duk wanda yake salafi ne bai gaya maka haka ba ya yaudare ka domin ya zo yana karantar da kai kai da kanka zaka gane da bambanci duk wanda yake zuwa wurin karatun nan ya san manhajin nan da nake karantarwa to gaskiya da bambanci da irin manhajin da izala ta taho sai dai in ba shi da hankali amma in dai yana da hankali kam ya fahimci da bambanci a to dan me za a ɓoye maka kuma na gaya mana cewa bai kamata ya zama ga abu a zuciyar mu zo mu gaya maka da bakin mu wani abu sabanin haka ba to kun ji abin da ya faru kenan ba su same shi su da shi ba to yanzu sai a zo a ce ai albani yana ta faɗa yana zagin malamai yana yi malamai kaza kaza altafan shi to su an manta abin da su kuma suke mishi don Allah don Allah an yi adalci dan haka ka ga na taba gaya muku wata magana na ce duk abin da ka ji al-imamu ibnu hazmin ya faɗa a cikin littafin shi al-muhalla game da imamu malik da shafi'i da ahmad da ainihin al'imamu abi hanifa ba wasu suka ja ya faɗa ba ‘yan mazhabinsu ne saboda ‘yan mazhabin waɗannan mazhabobi ba su bi imamu ibnu hazmin yadda ya kamata ba don haka shi ma in ya zo di yadda ya ga dama sai ya bi su su da limamansu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana jaza'an wifaqa abin da kai sai a yi maka haka al'imam ibn hazmin matashi ne ya taso ya karatu cikin usulu ya karatu duk a fannoni da dama da ya tashi sai wata rana aka gayyace su jana'iza yana zaune a ya zo masallaci kafin a fara sallar gawa sai ya samu wuri ya zauna to baban shi minista ne eh baban shi ma'ana waziri ne sai aka ce mishi ranka ya dade yallaɓai ai in aka shigo cikin masallaci to ana yin tahiyyatul masjidi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta ainihin yin rakawa'i biyu don gaisuwa ga masallaci sai ce to babu laifi tunda shi ba fannin shi bane abin da ya shafi karatun fiqh ko hadisi abin da ya shafi ilimomi na duniya sciences social sciences harkokin rayuwa abin da ya karanta kenan a rayuwar shi to ya kamata malaman fiqh su bashi fatawa ya musu dan haka sai ya bi su sai ya sallah raka'a biyu rannan dalili ya sake kamawa ya zo masallaci bayan an idar da sallar la'asar zai zauna ya shakata sai ya miƙe sai ya sallah raka'a biyu tunda sun karantar da shi haka sai kuma suka ce mishi ran sarki ya daɗe yalla bai ai ba kyau kuma sai ce a'a ran nan na zauna kun ce ba kyau in zauna na tashi na yi raka'a biyu yau na kuma miƙe na yi kun ce ba kyau to wanne zan ji sai suka ce ai bayan la'asar ai kaza kaza kaza kaza sai ce a nuna mana a kasar andalus din nan wanda malami ya fi kowa iya karatun fiqihu da hadisi zan je in koyi fiqihu yadda yake ba malamin da zai sake ruda mini kwakwalwa ibnu hazmin ya je zauna ya koyi karatu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to da ya zo ya koyi karatu da ya gane kan yadda ashe karatun yake ya ga waɗancan ashe sun ratayi ne ga wasu malamai ba asalin wanda ya zo da shari'ar ma suke ƙoƙarin bi ba to shi kenan duk inda ya zo ya ƙulla babi sai ya ce kaza kaza kaza kaza kaza sai kawo hadisi dalla dalla dalla da isnadin shi to sai aka ce to ga wani malami ya zo yana saba wa malaman fiqihu yana kaza yana kaza sai ya ga cewa ya fi dacewa gare shi ya bi al-Imam Dawud zahiri don haka sai ya zama ya fi karkatuwa akan mazhabin zahiriya to wannan mas'ala sai ta sa ba su rangwanta mishi ba suka haɗa shi da sarakuna aka ce ga wani ya zo ya saba wa malaman ƙasar Andalus irin su baji da sauran manyan malaman fiqihu na malikiya da makamantansu to shine sai aka ɗauki wannan littafi nashi mai suna al-mujalla mujalladi biyu ne aka ƙona aka ɗauki littafin shi al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal mujalladi uku ne aka ƙona aka ɗauki littafin shi al-ihkam fi usul al-ahkam aka ƙona shine yace kun yi banzar yace baban Muhammadu duk abin da hannun shi ya rubuta kwakwalwar shi ta haddace wannan littafi nashi almujalla ya zo ya ɗauke shi ya sharhin shi ya mai da shi almuhalla bil asar sharhul mujalla ya ce gashi ya mai da shi yanzu daga biyu ya zama takwas inda su ma kai yanzu sai ka mutu ya mayar da waɗannan littattafai tsab baki ɗaya ya rubuta su ɗaya na usulul fiqh ɗaya akan tarihin ƙungiyoyi da mazhabobi ɗaya kuma akan ainihin fiqhu na hadisi to a cikin waɗannan littattafai nashi musamman shi al-muhalla din zaka ga in ya zo mas'alar fiqhu idan ya samu imamu maliku ko abu hanifa ko shafi'i ko ahmad ya saba wata sunna kaga da kuskure ne wallahi baya rangwanta musu ko kaɗan to ta iya yiwa kai da baka san wannan tarihin ba sai ka je kana zargin ibn hazmin dan me ibn hazmin yake faɗan irin wannan maganar ya danganta ta ga abu hanifa sai kawo magana sai ce wannan magana da ita da ta fito wadda ta fito bakin jaki duk ɗaya ne wannan magana ita da kururuwar kare duk ɗaya ne kuma daga abu hanifa ta fito ko maliku kai sai ka ce me yasa to binciki tarihi su waɗanda ke bin wannan ainihin mazhabobi su suka kuntata mishi rayuwar shi suka sa aka wulakanta shi aka ci zarafin shi kuma ɗan adam ne ibnu hazmin ya ce tun wani zazzabi wani janta mai zafi da da ya tashi sai zama mafaɗaci ɗan abu kaɗan bai kai kawo ba sai ya fishi a kai to balle kuma matsala irin wannan to kaga ashe in ka fahimci sirrin da yasa ibnu hazmin ke gaya musu irin waɗannan maganganun kaga ba za ka zarge shi ba to yanzu kai da kake rayuwa da mutanen da ba su maka irin wannan in ka ɗauki ɗabi'a irin ta ibnu hazmin baka kyautata ba kenan mun fahimci wannan da kyau ko to kai kuma ashe bai kamata don wani ya fito ya ce zai aiki da alkur'ani da sunna don kadai bai shiga kungiyar ka ba ko bai shiga ɗariƙar ka ba ko bai shiga tawagar ka ba shikenan duk inda ya zo qur'ani da sunna ya fito daga bakin shi sai ka soke to dan menene zai rangwanta maka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa duk wannan raddi da kuka ji mune musu wallahi idan da ni a matsayina na Muhammad awal suka haro Allah ba abin da ya haɗa da suna ce a rayuwata duk wanda ya zagan ko yi min sharri ko yi min kazafi wallahi duniya da lahira na yafe babu hisabi babu neman wani abu kar ma ya zo ya ce in yafe mishi amma wallahi duk mutumin da ya taɓa alkur'ani da sunna ba shugaban kungiya ba wallahi kowane ne shi sai ne mutsu mutsu da shi ba abin da ya haɗa da shi ku ne kuka san darajar shi amma wallahi ni ina gwada darajar ka ne da qur'ani da sunna idan kana taɓa su to wallahi ka taɓo ni da ni kake amma dan ka taba zati na ni karan kaina oho na ce na yafi amma kana taba qur'ani da sunna to billahi allazi la ilaha illa huwa mutsu mutsu zami da kai wallahi jaki ya fi ka daraja ku ne za ku ganshi ai shugaban kungiya ne ai shugaban malamai shugaban kungiya shugaban malamai ya taba shugaban littattafan duniya gaba daya ya taba sunnar fiyayyen halitta baki daya babu rangwame a kan shi ko misƙala zarratin shi yasa in za ku yi mana nasihar mu rangwanta musu ku fara musu nasihar su rangwanta wa alƙur'ani da sunna su yi wa manzan Allah kara su yi wa wane da wane kara a duk kowa an yi mishi kara daga cikin shehunnai da cikin limamai amma a zo a ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da kuka shekara nawa shehu kaulaha yana wahal sheku ba daga baya kuka tuba kuka musulunta ba to amma kuma yanzu a zo a ce sunnar manzon Allah kaɗan taushe maitar da shaidan yake sa maka ta hassada mana da zafin abin da yake damunka ka haƙura manzon Allah aka ce ni ajiye ni gefe guda abin da na faɗa ai duk maganar da na faɗa dan na san kare na ni baka ɗauke ni a bakin komai ba to a tafi haka amma shin kare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka ɗauke shi a bakin komai ba a'a ai baka rena manzon Allah ba kana kaunar manzon Allah ka ɗauki manzon Allah a bakin wani abu to maganar nan da na faɗa sai na ce to duba littafi kaza duba Bukhari ko Muslim ko Muwadda ko Risala kafin ka zindumo a shar to ka je ka duba mana in ka ga haka ne ka ji tsoron Allah mana ni da na faɗi maganar ka ajiye ni gefe guda ka bi wanda na ce gashi ya faɗa mana to amma saboda ƙiyayyar ba ka so na gaba ɗaya duk abin da na ce Allah ya ce ko annabi ya ce kuma sai ka tunkuɗe babu yadda zan yi in sassauta maka ba a matsayina ba ba zan sassauta maka ba ne a matsayina na ni musulmi ne wanda nake cewa ni salafi ne kuma nake da'awa akan wannan don haka duk wanda ya taɓa wannan aƙida wallahi tallahi kowane ne ban rage shi ba a bayan ƙasa zaka ji ne mutsu mutsu da shi ko yana kabari ko yana nan dare kai ne kake ganin darajar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji wannan shine sirrin matsalar waɗannan mutane da a ce sun samu a shekul allamatul albani sun yi mishi nasiha su da shi wallahi da matsalar ta wuce amma kawai sai suka tafi cikin littafin su laqad abadal albani yunja'a albani ya dauki ka'ida ya wurga ta ba inda take ba ga hadisi a cikin abu da bukhari yaya zaka ce cikin abu dauda ashe ma baka kware ba to sai albani sai ga to tunda haka suka yi mishi shi ma bari ya bayyana shi ma daga karshe zaka ji shi da kanshi bai ji dadin waɗannan maganganun da ya ba amma sun zama dole ne sai yayi haka saboda ba ma son raddi ba ma so mun fi son mu tsaya mu karantar da mutane addini amma mun zo muna bayyana mutane alkur'ani da sunna sai wani zindiki sai ya tashi sai ya ce zai soki alkur'ani da sunna to sai mu ga zama bai same mu ba sai muna karantar da jama'an kuma sai mun yi mishi raddi din jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan ka'ida ka rike ta daga yau har zuwa ran da Allah zai raba mu da kai har ka gama karatu wurina ko har ran da Allah zai ɗauran ka ko Allah ya ɗauki raina ko ran da dai wani nasaba zai kawo mu rabu duk wanda ka ji mun taso a gaba to ba ni ya tasa a gaba ba Qur'ani da sunna ya taba yana taba wannan to fa ba ragayya kai ne kake ganin shi malam wane ne fa malam wane jama'a ba ragayya haina ragayya malam wani masallaci na yan dariƙa can an yi sallah wai ba a ji ta kama liman to liman kuma irin limamai ne tun na da na gargajiya ko kawa'idi bai iya ba liman ne tun wanda aka gada liman bai san ba'adi ta kama shi ba yara kuma suna zuwa karatu har sun kai askari suna risala suna muktasar sun san fiqhu sai yaro ya miƙe jama'a ba'adi ta kama liman sai wani tsoho ya ce a'a subhanallah rashin kunya za ka yi mana mecece ba'adi da ta kama liman to ba'adi in ta kama liman ba za a yafe mishi ba shekara nawa yana yi ba adin ba ta kama shi ba yau dan ta kama shi ba za a yafe mishi ba to yanzu misali wannan tsoho abin da yake awo ma'aunin shi anan shine girman nan na liman ya kai in ba adi ta kama shi a yafe mishi ko to amma a shar'anci dan Allah haka ne to shine to ka ɗauki wannan shine ma'aunin duk girman ka wallahi ka ne wa alqur'ani da sunna kula za mu ce maka tas jama'a mun fahimci wannan da kyau to shine sai al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddis al-Albani yace yushirani bidhalika ila annahu laysa min sani'i ahli al-ilmi an yu'zi al-hadithu ila ghairi sahihaini wa qad akhrajahu akhrajahu ahaduhuma waɗannan malamai albani yace waɗannan malamai a ƙarƙashin wannan magana tasu suna nuni ne akan cewa ba shi daga cikin aikin malamai su danganta hadisi zuwa ga wani littafi wanda ba Bukhari da Muslim ba bayan kuma ɗaya daga cikin Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi ma'ana abin da suke son su ce wannan hadisi tun daga shi Bukhari ya fitar da shi ko to amma kuma Albani sai ya ce Abu Dauda ya fitar da shi to sai suke nuni akan cewa to wannan aiki da Albani ya to bai aiki irin na malamai ba gashi kuma yana cewa shi malami ne kun fahimci wannan da kyau ko to wa jawaban alaihi الشيخ العلامة المحدث الناقد usuli abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani ya ce don in ba da ansa akan wannan magana a ƙulu sai in ce inna ma ashara ilaihi haqqun wa sawabun wannan magana da suka yi nuni zuwa gare ta ta cewa ba shi daga cikin aikin malamai a danganta hadisi wanda bukhari da muslim suka fitar da shi zuwa ga wani malami daban a rabu da bukhari da muslim ya ce gaskiya ne suka faɗa haka wannan ka'ida take wa sawabun kuma daidai ne bi gabdin nazari an qasdihima bima kala ya ce wannan magana in an kau da kai an kau da ido game da manufarsu akan abin da suka faɗa su wannan magana da suka faɗa abin da suka faɗa daban da manufarsu bakinsu yana nuna cewa ne wannan abu da albani ba haka ya kamata malamai su ba amma abin da suke nufi shine suna son su nuna cewa ai albanin ma da ake cewa ma ƙwararren malamin hadisi ne bai ma kai nan ba shine ya ce to in mun kau da kai game da manufarsu sai mu ce abin da suka faɗa gaskiya ne wato hazihi kalimatu haqqin urida biha batil magana ce gaskiya amma kuma ta'addanci suke nufin su yi da suka faɗe ta sai ya ce walakin yambaghi an ya alama sai dai kuma ya kamata su waɗannan malamai abdulkadir arnaut da shu'aibul arnaut su sani annahu ma kana alayya khafiyan منذ allaftu hadha alkitab almubarak yace ba abu ne boyayye gare ni ba tunda na rubuta wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala anna al-bukhari akhrajahu min hadisi abi huraira ba abu ne boyayye gare ni ba tun sanda na rubuta wannan littafi ina sane cewa Bukhari ya fitar da wannan hadisi daga ainihin Abu Huraira ina sani amma walakin tarattu azwahu ilaihi amdan da gangan na ki danganta wannan hadisi zuwa ga Bukhari la jahalan ba wai ban sani bane aw alal aqalli sahawan ko kuma ma mafi karanci a ce ba wai da rafkanuwa bane ba na rafkana bane ba na rafkana ba ne ina cikin hayyaci na na cewa bukhari ya fitar da shi na sani amma sai na cewa bukhari kama kad ya zahaba ni ilaihi kamar yadda yake mai yiwa su za su tafi akan cewa ko na rafkana ne ko kuma ma mai yiwa su dauka cewa ai ban sani bane amma abin da yasa shi kanshi ya ce aw alal aqalli sahawan saboda su su abdul qadir arnaud albani ya zauna ya karantar da su bukhari tun daga farko a karshe za su ce bai san hadisin ba ai ba su isa ba to sai dai mai yiwa akalla su ce to ya rabkana ne ya manta ko kuma albani ya wa sahihil bukhari ai muktasar muktasar na sahihil bukhari wanda ba a taɓa yin shi ba a duniya kuma ma'ana ikhtisari ne ya wa bukhari amma bai cira hadisi ko kwaya ɗaya ba kuma bai rage ko harafi ɗaya ba wanne irin muktasar kenan in ba albani ba kuma ma'ana duk hadisan nan da kasan bukhari yana maimaita su sai albani ya hada su sai ya hada su wuri ɗaya gaba ɗaya duk wani harafi da bashi a wannan sai ya jawo shi sai ya hada shi to in ya kawo maka shi a wuri ɗaya to duk inda bukhari ya kulla wannan babi sai albani ya kawo babin sai ya ce maka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisai na bukhari in ya kawo su ya hada su wuri ɗaya in ya zo ya kawo babin da bukhari ya ce sai ya ce koma ka duba shi wuri kaza in ka duba sai ga hadisin da cikakkun riwayoyin shi gaba ɗaya shi yasa shi da kanshi a shekul allamatul albani a cikin fuskar farko ta wannan muktasar na sahihul bukhari ya ce wannan muktasar ne na sahihul bukhari wanda yake an yi shi ne a ka'ida ta ilimin hadisi wanda ba a taɓa yi wa bukhari wani muktasar irin wannan ba domin akwai malamai waɗanda suka yi muktasarat akwai al'imamu zubaidi a zabidi ya yi muktasar na sahihul bukhari amma ya zabge abubuwa da yawa jama'a mun fahimci wannan to yanzu wanda ya yi wannan aikin zai yiwu ka ce bai sani ba a sai dai alal aƙalli ka ce da mantuwa albani ya ce to koda da mantuwan ma ba da mantuwa bane ba da rafkanuwa ba balle da jahilci walau kana al'amru kama qad yazunnu van ya ce da a ce al'amarin kamar yadda mai zato zai tsammata ne cewa ko da mantuwa ne ban kawo hadisin ba lakana fi hadhihi al-muddati allati mabat ala taba'ati al-kitab al-khamsi ma yakfi litanbi liyatanabbaha fi hasahi ai tsawon wannan lokacin da aka yi ana buga littafin har bugu sau biyar da ya isa ga wanda ya rabkana ya faɗaka ko tunda an buga littafin ba so ɗaya ba ba so biyu ba har zuwa so biyar har zuwa sanda yanzu albani yake wannan magana kenan ba a bana ba zaka ji da wannan magana ya daɗe da yinta a sanda albani yake wannan maganar to yake cewa inda da rabkannuwa ne ai duk sanda za a sake buga littafin sai na yi nazarin shi to a ce har sau biyar inda da rafkanuwa ne ai ya kamata in faɗa ka ko aw ya ta'allama jahil ko kuma in jahilta ma ne ban san bukhari ya ruwaito ba ai ya kamata a ce na sani ko walakin lam yakun shay'un min zalika walhamdulillah yace amma babu ɗaya cikin waɗannan ba da ba mantawa ne ba ba rafkanuwa bace ba na jahilci abin bane ina sane kiri da muzu ne na cewa bukharin ya ruwaito shi fa inni kuntu ala ilmin abin da yasa na ki cewa Bukhari ya ruwaito shi na kauce daga riwayar Bukhari don kun san abin da ya faru sanda aka buga sifatu salati a bugu na farko na biyu na uku na hudu to duk albani fa bai yi wannan dogon bayanin ba wato riwayar Bukhari ce albani ya hangi wani kuskure a cikinta da ya hanga sai ya zo sai kawo hadisin sai ya ce abu dauda da hakim suka ruwaito shi hakim ya inganta shi zahabi ma ya dace da shi sai ya shiru saboda magana ce mai wahala ka ce bukhari ya rawaito hadisin amma akwai kuskure cikin riwayar bukhari wannan maganar wato kamar ka zo ka samu musulmi ne ka ce musu wannan masallaci naku da kuka sa yake kallon gabas yamma zai kalla ka duba girman maganar nan wato musulmi ba su taɓa tunanin mafi yawanci ba su tunanin akwai kuskure zai iya faruwa a bukhari to albani da yake babban malamin hadisi ne ya tsinkaye wannan kuskure a wannan riwaya ta bukhari kuma in ba ku manta ba a farkon littafin shi ya ce duk wani hadisi wanda aka samu kuskure cikin shi ko wani matsala ba zan kawo shi ba ko to don Allah in ya zo saboda tsoron kada jahilai su mai atire ya kawo wannan hadisi malamai daga bayan shi ba za su aibanta shi ba za su aibanta shi don haka sai ya ki kawo Bukhari sai ya ce Abu Dauda da Hakim kuma bai ce Bukhari abin da yasa ban kawo ba saboda akwai kuskure sai ya shuru su kuma waɗannan da wauta ta ja su dama suna neman kuskuren albani kawai sai suka je suka ce ai ma albanin da ake cewa malamin hadisi ne ai ma gashi gashi kaza kaza kaza ina fatan mun gane to wannan sai yasa sai ya ce to bari ya tsaya ya ta karkare wannan bayanin daga daga nan sai a gane man allazi abadan nujua wane ne tun kuɗa ka'ida shin su ne koko albani shine sai yake cewa fa inni kuntu ala ilmin abin da yasa na ki kawo bukhari saboda na san cewa anna ahada ruwatihi ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito riwayar bukhari وهو أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل وهو ثقة yace ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi a riwayar bukhari shine baban asim bahaku dan makhlad annabil wa huwa thiqatun albani ya sauri yace maka mutumin kirki ne amintacce ne akhfa fi riwayatil hadisi yayi kuskure a cikin riwayar wannan hadisi an abi huraira daga abi huraira kun ga dalilin kun fara ganin dalilin ko a cikin riwayar abu dauda da hakim babu wannan kuskuren amma a cikin riwayar bukhari sai aka samu wannan kuskuren don haka da albani ya zo sai ya kauce amma sai ya shuru bai ce komai ba to da waɗannan suka tsogalo shi shine sai ya ce to abin da yasa na ƙi kawo bukhari din saboda cikin riwayar bukhari akwai wani malami mai suna a bahak dan makhlad annabil mutumin kirki ne amma ya yi kuskure a cikin wannan riwayar don dama abu biyu ke sa a karɓi hadisinka ko ka zama mutumin kirki sai kuma ya zama kana da cikakkar hadda to yanzu wannan malami mutumin kirki ne kuma yana da cikakkar hadda kaga ya cancanci a karɓi hadisin shi to amma akan wannan hadisin nan sai ya zama yayi kuskure to kaga anan sai a goce wannan hadisi daga cikin layin waɗanda za a karɓa ina fata an fahimta sai malam ya ce فإنه رواه عن ابن جريج shi wannan abu asim abbahak din nan ya ruwaito wannan hadisi daga ibn jurayjin ibn jurayjin kuma an ibn shihab shi kuma daga ibn shihab az-zuhri an abi an abi salama shi kuma ibn shihab az-zuhri ya ruwaito wannan hadisi daga ainihin abi salama ta dan abdurrahman anhu daga abi huraira abu huraira kuma marfu'an ya ruwaito shi daga annabi bihi ya ruwaito wannan hadisi wa bayanu zalika ya ce yadda bayanin yadda kuskuren ya faru kuwa shine anna jama'ata mina siƙati an samu da yawa daga cikin mutanen kirki amintattu kadrawahu sun ruwaito wannan hadisi an ibn jurayjin aidan su ma sun ruwaito wannan hadisi har wayo daga ibn jurayjin bisanadil mazkur da wannan isnadi wanda kaji an faɗa maka an abi hurairata daga abi huraira marfu'an abu huraira daga annabi lakin bilabzi sai dai da lafazin cewa ma azina Allahu li shay'in alhadisa za mu zo za mu karanta hadisin don haka ya fara maka sai ya ce alhadis ma'ana ka karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi sai ya ce wa huwa almazkuru fil kitabi ba'da hadha wannan hadisi shine wanda za a zo a faɗa a cikin littafin bayan wannan kun san abin da malami yake nufi wannan malami abbahak sai ruwaito wannan hadisi daga malamin shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce laisa minna man lam yataghanna bil qur'an sai aka samu 'yan ajinsu kamar mutane uku ko hudu sai suka ruwaito daga wannan malamin nasu da wannan isnadin cewa annabi ya ce ma azinallahu li shay'in ma'ana mutum hudu a cikin ajin sun haɗu akan cewa ga yadda lafazin hadisin yake mutum ɗaya kuma sai ya ce ga yadda malam ya karantar da shi lafazin hadisin to kun ji kuskuren da ya faru to wannan kamar yadda zaka zo ka ji shine misalin hadisi shaz ma'ana ku biyar sai malamin ku ya zauna ya karantar da ku innamal a'malu bin niyyat sai mutum ɗaya sai je ce malam ya karantar da ni ya ce innaman niyyatu bil a'mali sai aka zo aka binciki hudu daga cikin biyar nan sai aka ji sun ce malam din nan da ya karantar da su innamal a'malu bin niyyati amma ɗaya ya ce innaman niyyatu bil a'mali mala ya karantar da shi sai a ce to shi kan bai haddace daidai ba duk da mutumin kirki ne amma ba za a karɓi nashi ba sai a ce ya zama shav nasu kuma sai a ce ya zama ma'aruf ya zama mahafuz da a ce shi ɗin nan da ya saba musu mutumin banza ne to sai a ce nashi ya zama munkar nasu kuma ya zama ma'aruf misalin me hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin sahihi muslim almajirai masu dama suka ruwaito daga malamin su cewa malam ya karantar da su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wanke hannayen shi da wani ruwa daban ba ragowar ruwan da ya wanke fuskar shi ba in mutum ya wanke fuska alwala sai me sai hannu ko to da annabi ya wanke fuska sai ya ɗibo wani ruwa daban sai kuma ya wanke hannun shi ɗalibai da yawa sai suka ruwaito haka daga malamin su sai wani ɗalibi daga cikin su sai ya ce malam ya ce annabi ya shafi kunnuwan shi da wani ruwa daban wanda ba shi ya shafi kanshi da shi ba da aka hada waɗannan sai aka ga waɗannan masu yawa sun ce a malam ya ce annabi ya wanke hannun shi da wani ruwa daban ba wanda ya wanke fuskar shi da shi ba shi kuma wannan kwaya ɗaya ya ce a amala ya ce ne annabi ya ainihin shafi kunnen shi da wani ruwa daban ba ruwan da annabi ya shafi kanshi ba to sai aka gane to matsala ta faru don haka hadisin waɗannan da suka ce magana fuska ne da hannu to shine hadisi ma'arufi shine hadisi mahafuzi wannan hadisi da yake magana cewa sabunta ruwa ga kunnuwa ɗin nan ya zama shaz don haka sai wannan ainihin hadisi ya zama ba'isi kenan bai halatta aiki da shi ba sai aka samu sahihin hadisi annabi ya ce al'uznani minar ra'asi wannan hadisi al'imamu turmizi da abu dauda da ibnu maja sun ruwaito shi cewa kunnuwa bangare ne na kai da ka shafi kanka ka dawo da shafar ragowar wannan laima da ke hannunka sai ka shafi kunnanka amma tajdidul ma'ilahuma bid'atun لأن الحديث الوارد بذلك حديث شاذ wannan na buga muku misali ne don za ku fi fahimtar wannan da kyau ko domin wannan an taɓa malikiyar ku ko eh saboda dama kana ta jididul ma'ilahu ma to kaji asalin matsalar don haka al'imamu ahmad ya ce sabunta ruwa ga fatun kunnuwa ya ce bid'a ne saboda hadisin da ya zo akan haka bai inganta ba yanzu kowa fahimta ko to kwatankwacin haka ne ya faru anan almajirai hudu sai suka ruwaito cewa malam ya ce annabi ya ce ma azina Allahu li shay'in almajiri ɗaya shine abu asim abbahak sai ruwaito cewa malam ya ce ne ainihin mallam ya taghanna bil qur'ani falaysa minna to daga nan sai aka gane wannan wani hadisin ne ya ɗauko ya rakima ba wanda aka karantar da su ba to sai shuruzi ya faru sai ce wata ba abna juraijin ala hadha lafzi jam'un aksaru min siqat shi wannan malami ibnu juraijin wanda ya karantar da wannan almajiri da ya kuskure ko to an samu da yawa daga cikin amintattun mutane su ma sun ruwaito irin wannan hadisi kulluhum dukkanin su rawahu sun ruwaito mislahu irin wannan hadisi cewa ma azinallahu li shay'in an zuhuri bihi kaga ashe malamin wanda ya kuskura shi kanshi akwai abokan shi sun ruwaito daga wurin nasu malamin duk riwaya ta yi ɗaya ma'ana matsalar tun daga farko ta yi daidai wa daida sai da aka zo kan wani almajiri ne kwaya ɗaya sannan matsala aka samu rikici a kanta sannan wata ba a zuhuri ya alaihi ya hayabnu abi kafirin shi kuma zuhuri wanda shine tabi'in wannan hadisi to ya samu ya haya ɗan abi kafirin ya ruwaito irin wannan hadisi har wa yau wa muhammad ibn amr da muhammad dan amr ومحمد ابن إبراهيم التيمي وعمر بن دينار وكلهم ثقات أيضا دو أن سرويتو ونن حديثي كما يبدأ الإمام الزهر يرويتو كما دكا ننسو متانا كيركيني qalu jami'an dukkan su baki ɗaya suka ce an abi salamata an abi hurairata bihi abu salamata dan abdurrahman ya ruwaito wannan hadisi daga abu huraira abu huraira ya ruwaito daga annabi cewa ma azinallahu li shay'in wato tun daga kan tabi'ai an samu tabi'ai da yawa haka suka ruwaito atba'u tabi'ina haka suka ruwaito to da aka zo kan almajiran atba'u tabi'ina da yawansu sai suka ruwaito cewa malam ya karantar da su ma azinallahu li shay'in sai ɗalibi kwaya ɗaya sai ruwaito cewa a malam ya karantar da su ne cewa mallam ya tazanna bil qur'ani kuma aka ga da wannan isnadin to da aka bibiye abin a tsanaki sai aka gane kuskure ya faru wato wannan na daga cikin hanyoyin da ake gane kuskure sai ka ga kuskure ya faru daga ɗabakar waɗannan ɗalibai to sai ka koma kan malaman su sai ka ga malaman duk sun haɗu akan riwaya suna goyon bayan ɓangare ɗaya sai ka sake komawa can sama kan tabi'ai sai ka sake ganin duk riwaya ta haɗu haka sai ka ce to wannan atba'u atba'i tabi'ina to daga kan shi ne kuskuren ya faru tunda ya saba wa 'yan ajin shi ya saba wa malaman shi ya saba wa malaman malaman shi ya saba wa malaman malaman malaman shi shi kadai kenan ya shububi akai jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan ka'ida mai yiwa ka fahimce ta mai yiwa kuma gaskiya an baka karatun ilimin musalal hadis ba yana da wahala ka fahimci wannan magana amma yana da kyau dai ka tsaya ka fahimci inda aka dosa domin matsala ce wadda ta shafi wani littafi wanda yake al'umman musulunci da yawanci wasu suna tunanin kuskure ba zai iya faruwa cikin shi ba to don haka muka ce wannan matsala saboda muhimmancin ta lallai a tsaya a bata muhimmanci a tattake ta الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي فاتفاق هؤلاء الثقات الأثبات بهذا الإسناد الواحد عن أبي هريرة haɗuwar waɗannan taron dangin amintattu waɗanda suke kuma masu ƙarfi akan wannan isnadi guda ɗaya dukkaninsu suka ce daga abi huraira ala riwayatil hadisi anhu suka ce duk baki ɗayansu sun ruwaito wannan hadisi anhu daga abi huraira bin lafzi sani da lafazi na biyu cewa ma azina Allahu li shay'in din nan la akbaru dalilin ala anna tafarruda abi asim bi riwayatihi bil lafzi al awwal to wannan kawai babban dalili ne akan cewa abi asim da ya kaɗaitu da ruwaito wannan hadisi da lafazin farko cewa mallam ya tazanna din nan inna ma huwa khata'un bayyinun minhu wannan kuskure ne karara shi abu asim yayi kun fahimta jama'a duk malamai sun ruwaito hadisin haka sai shi kaɗai ya ruwaito shi haka to wannan babban dalili ne akan cewa kuskure ne kuma kuskuren shi yayi shi wa hadha huwa al-hadithu shadh الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي wannan shine misali ko kuma shine hadisi shaf al-ma'ruf wasfuhu inda al-ulama wanda yake an san shi kamar yadda malamai suka siffanta shi dama haka hadisi shaf yake faruwa mun yi bayani ko walidhalika jazama al-hafiz to dan karkace to jama'a kai ma ka samu zuwa abin karawa ai albani ma ya ce akwai kuskure a buhari to sai albani ya marmaza ya ce maka to akwai malaman da suka gabace ni kamar shekara ɗari takwas da suka wuce suna cikin kabari su ma sun gano wannan kuskure sun faɗa don haka yanzu zaka zage ni haɗa da su mun fahimci wannan da kyau ko sai ce walidhalika jazama al-hafizu abubakar an-naisaburi ala anna aba asim dan haka babban malami abubakar an-naisaburi ya yanke hukunci yanki akan cewa lallai abu asim din nan kaduwa hama fi hadha al-lafzi yayi kuskure akan wannan lafazi jama'a kun ji ko qala wannan malami malam abubakar ya ce likasarati man rawahu an ibn jurayjin bil lafzi sani abin da ya sa malam abubakar ya gane wannan abu asim ya yi kuskure saboda yawan ɗaliban da suka ruwaito wannan hadisi daga ibn jurayjin malamin su da lafazi na biyu shine ma azinallahu li shay'in duk ɗaliban makaranta haka suka ruwaito sai aka samu ɗalibi kwaya ɗaya ce a malam ya karantar da shi da wannan ai malam ya karantar da su da wannan isnadi ne cewa mallam ya taghanna bil qur'an to yace hanyar da ya gano kuskuren kenan shi kuma dama ta haka ne aka gano mun fahimci wannan da kyau ko qultu ni albani albani mai littafi sai na ce wa li kasarati man rawahu an zuhri bihi kuma har wa yau ni kuma daga dalilan da zan kara da aka gane wannan dalibi ya kuskure saboda yawan ainihin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi daga zuhuri jama'a mun fahimta ma'ana wannan ɗalibi ya saba wa ɗaliban ajinsu ya saba wa kuma ma abokan malaman shi a wajen riwaya wannan hadisi wa kasarati man taba'ahu alaihi haka kuma saboda yawan waɗanda suka biyo imamu zuhuri akan riwayar wannan hadisi an abi salamata da zuhuri da sauran malamai duk baki ɗaya suka haɗu cewa sun ruwaito wannan hadisi daga abi salamata kama zakartu kamar yadda na gaya maka ma'ana ɗabakar tabi'ai sun taru duk gaba ɗaya akan riwayar ma azinallahu li shay'in atba'u tabi'ina haka an gane sai aka samu ɗaliban atba'u tabi'ina su ma duk sun ruwaito haka sai aka samu kwaya ɗaya sai ya saba ai ina jin gwari gwarin nan ya kai a fahimta insha Allah ai kwarai da gaske insha Allah ko da fahimta ta Allah ce in ka ji baka fahimta ba sai kai sauri kai wa Allah ladabi Allah ka ƙara mana fahimta Allah ka ganar da mu kana yin girman kai ko Allah ya baka fahimta to baya kaunar ka ne ya gama wulakanta ka walidhalika taba al-khatib to a shekul allamatul albani dai har yanzu yana kawo maka manyan malamai da suka gabata waɗanda suke tabbatar da wannan kuskure ya faru ya ce don haka aka samu al-khatibul baghdadi shi ma ya bi ababakar ninnai saburi alama na kaltuhu anhu khatibul baghdadi babban malamin hadisi ne duk malaman hadisi da suka zo bayan shi to lallai sai da suka karanta littafan shi sannan suka samu kamar yadda alhafiz abubakar ibn nuqba ya faɗa khatibul bagdadi malami ne da ya tashi ya rubuce rubuce kowane fanni na ilimin hadisi sai da ya mishi rubutu nashi sukutun da guda ba wai kamar yadda sauran malaman hadisi suke littafin mustalai guda ɗaya haka ba a'a shi kowane babi na mustalai sai da ya mai littafin shi guda haka jama'a mun fahimta to shine albani ya ce khatibul bagdadi shi ma ya raka abubakar nai saburi akan wannan magana wadda na ciro ta a ɗazu na ce annai saburi ya faɗe ta ko to shi ma khatibul bagdadi ya ɗauko wannan magana kamar yadda na ɗauko kuma ya yadda da ita wa ashara ibn al-asir sai a shekul albani ya ce shi kanshi ibn al-asir mai littafin da su waɗancan suke wa ta'aliƙin ya yi nuni fi jami'ihi a cikin wannan littafi nashi jami'ul usul ثم الحافظ ابن حجر سنن الحافظ ابن حجر في الفتح أتكن فتح الباري أتكن مجلدي نقوم شاؤك شاسي نتريه إذا أشرين ترى إلى توهيم هذا اللفظ أيضا قدوبة ابن الأثير شي da kanshi da ibn hajar mai fatuhul bari wanda ya sharhin bukhari su da kansu sun yi nuni zuwa ga wannan kuskure akan wannan kuskure na riwaya wannan lafazin amma isharatan latifa nune ne suka yi a sakaye haka dan abin a zamanin wancan zamun na jama'a akwai maganganun da ba su faduwa in ka faɗa yanzu za a sa jahilai su maka ature malaman hadisi sun sha wahala a da wallahi al-imam shu'ba al-imam shu'ba babban malamin hadisi ne wanda in ba kamar shu'ba ba bukhari baya gabatar da wani akan maliku idan bukhari ya kulla babi idan yana da hadisin maliku akan wannan matsala to sai ya fara kawo hadisin maliku zai kawo hadisin wani malami amma akwai hadisin shu'uba to bukhari yana gabatar da shu'uba shu'uba babban malami ne sai taso kuma cikin jahilai abin da nake nufi da jahilai ba jahilai irin waɗannan da ka sani wanda ko alifin ba su sani ba ma'ana jahilai waɗanda yake ruwan jahilci ya dake su amma da rawanin malanta a kansu to da ya taso cikin su suna ganin su malamai ne sai su zo masallacin juma'a su yi wa'azin su na ranar juma'a da hadisan ƙarya to ba damar ya miƙe ya yi jawabi cewa wannan hadisi ƙarya ne domin masallaci ne ko na ƙungiya ne ko na ɗariƙa ne ko na gwamnati kamar yadda kullum nake gaya muku salafiya kuma tun da can ba su shiga ƙungiyar kowa ko su shiga mazhabin kowa yana gefe guda ya zo ya faɗa a tashin hankali in ya je kofar gidan sai ya samu bakin gawayi sai ya rubuta cewa wannan hadisin ƙarya ne ai da kofar gidana na rubuta ko to da abin ya damu malamai masu wa'azin juma'a ran nan dai wata juma'a sai suka tara jahilai suka ce yau a wuce gidan shu'uba sai an yi dutse an cika shi da dutse a yi jifa gidan aka je jahilai wane mutum suna zindima ashar sai da suka cika zauren gidan shi da duwatsu da ya fito ya dariya ya ce yara su kwashe ba kuma ya ce Allah ya fi su hadisi ne suka je suka kaga suka faɗa a ranar juma'a cewa wai ranar alkiyama Allah zai ɗauko annabi Muhammadu su zauna kujera ɗaya akan kursi wajen hisabi da shu'uba ya zo bai ma fito ƙarara ya ce ƙarya ba ne sai ya samu bakin gaura kofar gini sai ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ba shi da abokin tarayya kuma ba shi da abokin zama a ranar alkiyama dai ban ce hadisin ko wani abu dai amma dai ga abin da na faɗa kai jahilan nan sai sai ga da su ake dai mun fahimci wannan da kyau ko to al-imamu shu'uba ya sha wuya wannan na kawo muku ne don misali to akwai zantuttukan da suke a waɗancan zamuna fa baka isa ka faɗe su ba misali malamin da ya littafin sharhul aqidatu tahawiyya al-imam ibn abil izzi al-hanafi ko kun san sai da alkali 80 ya mishi shari'a al-aqidatu tahawiyya ita ce babbar aqidan mu mu salafiyya kamar yadda yake waɗannan masu ashariyanci suke ji da ainihin wannan littafi ida'atud dujunna da wannan ibrahimul laqani da wannan alwujudu to haka mu kuma muke ji da littafin al-aqidatu tahawiyya in ba kuma ba sai da muka karanta shi a masallacin nan kasad 1790 ba ku ji yakin da aka yi da yan dariƙa ba sai da suka ɗibo makamai za su kashe ni ka'idar littafin kenan dama lalle in dai za a karanta shi haqqa tilawatihi wallahi duk inda dan bid'a yake sai hankalin shi ya tashi cikin kungiya yake ko wajen kungiya saboda za a bayyana samfarerar aƙidar da annabi Muhammad ya zo da ita ne shi kanshi annabi da ya bayyana aƙidar shi ba sai da aka ɗibi makamai aka tafi kashe shi ba to duk wanda ya zo zai bayyana ta yanzu haka to al-imam ibnu abil izzi al-hanafi zan zo maka ga wannan littafi na zo da shi za akwai munasaba da zamu zo zamu karanta wani abu a shimfiɗa da albani ya mishi a lokacin da ya zo ya sharhin wannan littafi al-aqidatu tahawiyya ya ɗibo maganganun su ibnu taimiya su ibnu alƙayyim su ibnu hazmin amma a lokacin baka isa ka ce ibnu taimiya ya ce ba da yake babban malami ne ya sha ilimi ya ƙoshi sai ya kwaso maganganun na ibnu taimiya ba zai ce ibnu taimiya ya ce ba da ya gama rubutawa sai alƙalai suka je suka ce wa sarki ranka ya daɗe an yi wani littafi wanda ake bayyana aƙidar su ibnu taimiya kuma ana yaɗa shi a cikin mutane sai aka je aka ɗauko littafin aka zo aka karance sai da aka zaunar da alƙalai tamanin suka yi mishi shari'a yau a ce alƙalin malikiya gobe alƙalin shafi'iya jibi alƙalin kaza kowane alƙali ya ce akwai matsalar da yake tuhuma amma da yake mujtahidi ne wallahi sai da ya ƙetare duk abin da suka ce wannan maganar da ka faɗa ibnu taymiya ne ya faɗe ta sai ya ce to ni ai ban ce ibnu taymiya ya faɗa ba to wa ya faɗa sai ya ce ni na faɗa sai su ce to dan me ka faɗa sai ya ce ba ku ji Allah ya ce kaza ya ce kaza ba ba ku ji annabi ya ce kaza ba ko ba ku karanta imam malik ya ce kaza ba shafi'i ba ya ce kaza ba sai ya ce to a wuce har sai da aka sauke littafin gaba daya sai aka ce to dai an kwace littafin shine sai aka je aka boye littafin da aka boye littafin haka wannan littafi ya share tsawon zamani ba a buga shi sai kamar shekaru arba'in da suka wuce sai albani ya binciko littafin sai aka zo sai yi takhrijin hadisan shi sai aka buga shi ai sai yan bid'a suka taya suka ce ai albani ya rubuta wani littafi amma ya danganta ga wani malamin su ba hanafi su ba su yadda ba akai kamar za a yaƙi lokacin a sham sai aka taho aka kawo matsalar wurin allamatul jazira bin bas da aka kawo sai bin bas ya ce to ku kwantar da hankalinku a tafi za a yi bincike aka bincike aka tabbatar da wannan abu gaskiya ne wannan littafi ba albani ya kaga ba albani takhriji ya kawai na littafin don haka bin ba sai ta ƙarizi ma'ana abin da ake nufi ta ƙarizi shine sa albarka na yadda da abin ma na yaba sai aka buga wannan littafi ka gai shi to shine muka zo muka karanta shi nan duk yan ɗariƙan ba garin nan ba kawai wallahi ba inda hankalinsu bai tashi ba sun kai kasat ko ina hankalinsu ya tashi kasat suna nan lafiyayyu guda goma sha bakwai za mu je kuma tudun wata za mu yi muku karatun shi ku shirya kuma insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala ai ba jama'a shekara nawa ana bayyana ɗaya aƙidar su tijjani dan Allah manzo Allah ba zai samu ta cewa ba a yi wa manzo Allah kara mana haba jama'a ai abin da kunya kaula ya zuwa kwashe ku kun yi nan da gudu kun yi nan da gudu kowane la'anin ya ɗibe ku manzo Allah ba zai ɗibe ku ba fa firru ila Allah Allah ya shiryar da mu to wannan ita ce mas'alar da ta faru don haka ibnul asir sai ya nuni zuwa ga wannan illa ibnu hajar ma sai ya nuni zuwa ga wannan illa amma bai fito karara ba kun san abin da ibnu hajar ya faɗa a cikin fatul bari da ya zo kan daidai inda wannan riwaya take wadda kuskuren yake da ya kawo ta sai ya ce to ko da yake dai wannan hadisi da wane da wane da wane da wane da wane sun ruwaito shi amma da lafazi kaza sai ya ja baki ya shiru kun ga shi ma yana ishara akan wannan riwaya dai akwai kuskure amma bai fito karara ba to shine ash-shaykhul allamatul albani shi ma da ya zo sai bai fito karara ba to amma shi da yake ana son wai a a tozarta shi a tallata shi a ce yayi kuskure shine aka zo aka ce ai wannan magana da albani ya faɗa ma bai san ka'ida ba ma to shine yasa sai yake bayyana musu to ga abin da yasa to yanzu ba sun jawo kenan an fayyace biri hawo tsiya ba to mu ma kuma ba mun amfana ba dama komai sai kaga akwai fa'ida shi kuma ta wani wurin in ka kalle sai kaga babu fa'ida yanzu a ƙashin gaskiya kamar yadda zaka zo ka je kamata ya a ce an ci gaba da karatu din kawai to amma su suka tsogalo wannan jangon din don haka dole sai an tsogale shi kuma za a zauna lafiya don haka sai malam yake cewa isharatan latifa waɗannan malamai su da kansu sun yi nuni amma a sakaye qad la yatanabbahu lahal ba'du mai yiwa wasu ba za su gane ba wasu ba za su faɗaka ba walau tanabbaha kuma ko da za a samu ma wani ya faɗaka akan haka fa فلربما لم يكن عنده من الجرأة العلمية ما يشجعه على أن يخطئ راويا من رواة الصحيح ko da ma wani zai iya gano kuskuren fa ya gano kuskuren to amma me yiwa bai da karfin hali na ilimi wanda zai karfafe shi akan ya iya kuskurantar da wani malami wanda yake cikin riwaya sahih bukhari ma'ana ko da ka gano ga kuskuren amma sai ka ga cewa kai yadda sahihul bukhari yake ina ga kuskuren daga gare ni ya faru sai kai ka ɗauke kuskuren ba za ka iya ƙarfin halin cewa kuskuren daga wannan malami ba ne shine albani yake cewa ishara suka yi a sakaye isharan nan ne yawa wani ba zai gane ba wani kuma ko ya gane ba zai iya ƙarfin halin ma ya ce lallai kuskuren ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي هذا خلاصة التحقيق الذي كنت كتبته في الأصل يتي wannan shine takaitaccen bayanin da na riga wanda na rubuta shi a al-asl na taɓa mana bayani abin da yake nufi da al-asl shine littafi ne yake takaddu ne ya samu yana takhrijin hadisan sifatu salati a ciki suna wurin shi waɗannan ba a buga su ba to da ya zo wannan wuri ya tantance ya faɗa amma da aka zo bugawa sai bai sa ba to da suka tsogalo shi shine sai dan gutsuro takaitaccen bayani mu ma nan bai ba mu bayanin duka ba shine dan haka yace mana khulasa ya dan takaito mana ne yace munzu 20 sana yace kusan shekara 20 kenan domin wannan maganar yayi ta ne a hijira na da 1389 yau shekara 30 kenan kai kuma a lokacin kaulaha yana ta zindima gudu da iyayenmu da shehunanmu sunnan ma ba a ma fara kiranta ba tukuna to don Allah yanzu dan an zo an ce sunna ka ce to malam wa aka taba ji ai dama ba sunna ake ba dama dariƙa ake a kasar mu ko ba haka bane saboda Allah dariƙa ake yi yanzu ne idan nan da shekara talatin ta sake maimaitawa in wani ya zo da wani abu to za a iya cewa tsakani da Allah malaman mu da suka gabata na sunna mun taba jin wani ya faɗa dan an samu malaman sunna ba ga irin su malam Bakar Gumi sun wuce ba ba ga irin manyan malamai ba to sai ka ce to malaman sunna a to amma shekaru can da suka wuce don Allah sai dai a ce tilka ummatun ghafarallahu lahum sai dai a ce Allah ya yafe su ko Allah ya musu gafara sai du'a'i ai sai du'a'i eh mu aqida mu ba za mu ce su kafirai bane saboda ba mu da dalili akan cewa mun aje musu hujja ko wani ya aje musu hujja akan abin da suke ba daidai bane su ma haka suka tayi suka ga malaman su da shehunan su don haka sai mu ce Allah ya yafe su Allah ya gafarta musu to amma kai yanzu da aka yi maka bayani fana abi janibihi ka kau da kai to kai ne fan an ce kafiri din nan to kanka take fadawa amma waɗancan don suna kawo wannan matsala to in kun ce mu kafirai ne to waɗanda suka ɗaura auren iyayenku ai su ma irin mu ne a'a ba irin ku bane waɗanda suka ɗaura auren iyayenmu musulmi ne duk abin da suka yi sunan shi kuskure in na kuskure ne dan haka mune musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe su wannan ita ce aqidar mu kai ku da aka tsaya yanzu aka yi maka samfarerar bayani kace kai kam kana nan iyaye da kakanni to kai ne ka kama hanyar daji Allah ya kiyaye wannan mu ita ce aqidar mu Allah ya shiryar da mu sai ya ce ra'aitu annahu yace sai naga cewa la budda min zikri ha fi hadhihi taba'a sai naga cewa ba makawa dole ne in kawo wannan a cikin ainihin wannan bugu bugu na biyar kenan yake magana wanda wannan sifatu salati wannan tsohon bugu da ke hannunku galibi shine bugu na goma sha ɗaya kenan amma shi a san da yake wannan magana a san da za a yi bugu na biyar ne ya buga wannan bayani to a wannan bugu kuma shine bugu na farko da ke hannuna a sabon bugu na sifatu salati wanda ainihin suka buga shi ainihin a riyab a ita maktabatul ma'arif amma bugun da ke hannunku tsohon bugu to bugun almaktabul islami kenan wadda ke dimashq sham to shine bugu na goma sha ɗaya kuma an buga shi ne a ƙarƙashin bugu na biyar mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to kamar yadda na gaya mana cewa insha Allah ta'ala wannan matsala na da muhimmanci don haka ga lokaci ya ƙure don haka za mu ci gaba da kasar na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik